لكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يتي ولكل من الآمنين درجات أفي درجة دقا قوة أفي درجة دقا قوة دقا ماسين أيك daidai aikin na kirki ne masu aikin kirkin hawa-hawa ne wani ya fi wani wani ya fi wani wani ma ya fi wani haka dai abin yake hakanan kuma in aikin wanda yake ba na daidai ba ne na sabon Allah ne shi ma masu yin kowa da matsayi wani mummunan aikin da yake yi bai kai yadda wani yake yi ba yadda wani yake yi ya fi yadda wani yake shi yasa kowanne da nasa matsayin ta fuskar kirki ko ta fuskar rashin kirki akwai daraja min ma'amilu daga abin da suka aikata min khairi na daga alheri wa sharrin ko sharri wa ma rabbuka bi gafilin amma ta amma amaluna ubangiji ba mai barin abin da suke aikatawa bane ba makawa da abin da bayi suka aikata za su ga sakamakon sa wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato da yace darajatul jaza'u to wato akwai kira'a biyu a nan akwai abaluna akwai ta amaluna wa rabbukal ganiyyu wa rabbukal wa rabbukal ganiyyu dhur rahma in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني وبنجد شيني موداتي أن هلكه دقى هلتسا wa ibadatihim da bautar da suke Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce a bauta masa ba wai yana bukatar bautar ba ne ba abin da zai da bautar bautar in an yi bayi masu yin bautar su suka amfani kansu da bautar amma Allah subhanahu wa ta'ala ba wai yana amfanuwa da haka ba ne haza wannan murattabu abin dorawa ne alama kabla bisa abin da ya gabata jawabin amma yuqalu amsa ne daga abin da ake cewa hasanul kullu min al-ayyin wa al-asila jazaa'u tunda yake kowanne daga masu bin da masu saban yana da sakamako la mafarra lahum minhu ba su da maguda daga gare shi me yasa ake jinkirta musu me yasa ba a gaggauta wannan gare su fa ja ba ubangiji ya bada amsa bi annal ganin cewa saboda shi mawadaci ne fala an tafi baya amfanuwa da biyayya mai biyayya hakanan sabon mai sabo baya cutar Allah da komai shi yasa ne zuwa sashen hadisai da ce duk mutane za su zamo kamar zuciyar wanda yake ya fi kowa biyayya daga Allah a ciki to duk ibadar da za su yi kar su ɗauka za su cuci Allah da komai hakanan ma kuma idan da za su zamo sun lalace zuciyar ta su zamo bisa zuciyar wanda ya fi kowa lalacewa a cikin halitta to ba abin da za su rage Allah ba abin da za su rage wa Allah shi yasa inna ma hiya amalukum uhsiha lakum ayyukan ku ne ko bayi nake kiyaye wuta gare ku a in zur rahama ubangiji ma'abucin rahama ne ma'abucin rahama ne rahamar da yake ta yalwaci komai wato yadda yake inna rahamati tasbiqu garabi wa rahamati wasi'at kulli shay in ya sha'a in Allah ya nufa yusufku ya iya tafi da ku ya ala makata ko da ana nufin ya ka mutanen maka ko duk wani ma mai saba wa Allah dan ka saba wa Allah kaka dauka dan ka gagari Allah ne dan an kyale ka kana saba wa Allah ba wai dan ka gagari Allah ba a'a Allah yana jinkirta ma ne zuwa lokacin da ya ɗeban ma in ya ga dama a yanzu nan sai ya tafi da kai in duk mutanen duniya Allah ya so ya tafi da su sai ya tafi da su yanzu mafi gaggawa daga kifta ido bil ihlaki da halakarwa wai salim ba kuma sha ya kawo wa'anda ya nufa su zama su ne maimayan ku daga baya min alhalki daga halitta wato yana daga rahamar Allah wato wa min ajil zalika baqaul halki zama wasu ma abucin rahama shi yasa ya kyale halitta min gairi istisalil halaki lahu ba tare da ya tumbike su ba tumbikewa ta halaka ko da dai ya saukan musu da wasu abubuwan saboda irin ayyukansu cewa zaharar fasadu fil bari wal bahri ma kasarta yadin nas to amma dai ba tumbike su gaba ɗaya ba a ce an halakar da su irin yadda aka wa adawa aka waye gari ba kowa a cikinsu ko wanda aka samudawa aka waye gari ba kowa a cikinsu in ba waɗanda suka yi imani ba kuma ya kawo waɗanda ya so daga baya ayyu shi ya farar wa yujid ba da sabiku ya samar bayan tafi da kuma sha wanda ya nufi samar da su kama an sha'akum irin yadda ku nan kuma dai ai farar da ku yayi min zuriyati qaumi daga 'ya'yan wasu mutanen aharin daban yanda ku nan da can ku ne ba ku ban ba wanda za ka nuna anan kace shekara ɗari da ta wuce yana nan duniya ina babu wannan shi yasa amma kowa zuwa ya to kuma a yanzu in Allah ya so duk wanda suke nan ya iya tafi da su kuma ya kawo su ya kawo wasu su zama mamayan su ashabahum da ya tafi da su walakin nahu abqaku sai dai Allah ya wanzar ya wanzar da ku rahmatan lakum dan rahama a gare ku إنما توعدون إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين wato da aka ce wasu mutanen aka ce wa hum alu safinati nuhi su ne wanda suke shiga jirgin annabi nuhu wa zuriyati da kuma zuriyar su min ba'dihim daga bayan su min alqurun tun daga tsare ko ila zamani ko har zuwa zamanin an faɗa duk wanda suka saura a mutane daga zuriyar annabi Nuhu ne wa ja'alna zuriyatahu humul baqi inna ma tu'aduna hakika abinda ake muku narkonsa da shi min sa'ati na daga sa'al kiyama wal azabi da azaba la'at abu ne wanda yake yana nan tafe la mahalata ba makawa ba makawa yana nan tafe shi'ati din shine labarin inna amma an masa rafa ne da rama mukaddara akan yadda aka shafe wanda yake wato an shafe ta ne iltika isakin shi yasa wannan tanwini nasa iwarun an harfi tanwinul iwari ne an harfi wa ma antum bi muzi ko dinnan bayan da za a yi ku iya gudu daga azabar Allah in kun ga azabar Allah bata same ku ba to dan ba aiko ta ba amma ana aiko ta ba ku da matsayara fa'iti na azabana ba za ku iya tserewa azabar Allah ba ai farina min azabina ba za ku iya gudu daga azabar Allah ba bal huwa murdukukum la mahalata bal ba makawa zai riske ku
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل لهم كيني دسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم يا متانينا اعملوا في أيكي على مكانتكم بس حالكم an faɗa muku ku ba da gaskiya amma kun ga ku ba za ku ba da gaskiyar ba to duk abin da kuka ga za ku yi ku je ku yi ma shi yasa wannan i'malu din amri ne na tahadidi na ba da tsoro umarni ne na ba da tsoro amma ba wai ana nufin in halatta musu su yi abin da suka ga dama ba a'a ana ba su tsoro ne kamar ka ce da wanda baya biyayya ne duk abin da kai dama ma ka je ka yi ma'ana shi zai ga sakamakon aikin nasa ku yi aiki bisa hannu inni amin ni ni ma mai aiki ne ala halici bisa halina ni da na zaɓi yadda da Allah biyayya da Allah a gaskata umarninsa yin aiki da duk abin da ya umarni da shi da haduwa daga hannunsa zan ci gaba da haka ko kuma da kwace wannan bai muku ba to ku je ku ci gaba da abin da ya yi muku fasowar talamu shi ya sa irin wannan haza an fita ne wannan umarni ne da ban tsoro wanda zai da tsawatar ya yi kama da faɗin allah in ima da ma shiritu ku je ku yi da abin da kawai da da kuma faɗin ubangiji da kuma faɗin manzo allah alaihi salatu wassalam cewa idan ba ka jin kunya to ai komai ma ka iya zalam da san in dai ba ka jin kunya ba san ba shi da ai komai ma ka iya aikata ba wai ana nufin cewa ka je kai abin da ka ga dama ba a to a fasofu ta alamuna da sanda za ku san manta ko wanda wato musulatu mandin da musula ce ta zama mukuli ne na alima din ita wannan alima din mai ma'anar arafa ne shi yasa kenan mai nasartar rukuni ɗaya ne kenan yadda shi muka su ya tafi da ilmi irfanin wa zanni tuhuma ta adiyatun liwahidin multazama yadda ibn aqilin yake an ibn malik yake faɗa a alfiya akwai wanda suka ce wato alima ce wadda take ta zuci mai da sassa mafuli biyu ya zama manzan mafuli ne na farko wato a mafulin na biyu an shafe shi ne harata fatan wanda wanda a ƙarshe a bakiya kyakkyawa za ta zamo gare shi a halinsa zai zama akwai kuma kaɗan da suka ce ita wannan mandan wato istifamiya ce shi yasa ta yi ta'alikin alima dinnan ta yi ta'alikin ta alamuna daga ce ta nasabci mafulanta za ku san wane ne gida a bayyabo a ƙarshe za ta zamo gare shi ai al'aqibatul mahmudatu ai ƙarshe abin yabo fi dar lahira ta gidan lahira a na hannu mu ne za mu samu haka an amsa ko ko ne waye ƙarshen sa za ta zamo a bayyabawa والمراد بالآخرة المحمودة أبدا أكيد في ذلك الشيء أبدا يقول الراء التامة هو متكي وسرور الكامل da farin ciki wanda yake cikakke wanda ba wani nau'i na gurɓatawa da ke cuɗanyarsa inda hu lamarin da sha'anin ɗalibar zalimi wanda suka zalimai bayan da za a yi ta'azurta ba su a yi azalimai alkafin wanda suka kafirai kafiri kan ba shi da wata hanya ta azurta domin ku da ya ji wajen Allah azaba ce azabar ku da take madan wani in an sa shi a wuta shi ke nan yuri nuna an yi harin minan nari wa ma hum bi hadin min haram azabun muqim ko yaushe kafirin da ta kokarin ina ma zai samu hanya a ce ya bar wuta amma bayan da za a yi bari shi yasa ya shiga cikin azaba wadda take madan wani to
وجعل وجعله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم sa'a ma ya hukumun.
Wajen lillahi wannan haɗuwa ne a cikin ambatan wasu ayyuka munana na larabawa a zamanin jahili. Har na bin da su ƙara'i wanda yana daga cikin jumlar munanan wani tsari ko ya fi tafewar hankulan ayyuka da suke munana. Wajen sun sanya nasiba dangane lillahi ga Allah. Ai ku fara maka da kafin maka sun sanya wa Allah wani bangare mimma zara daga abin da Allah ne ya halitta min alharbi na daga noma in sun yi noma sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne wannan eh na Allah ne wala tsami haka nan dabbobi in dabbobin su sun hayayyafa sai a ware wani kaso a ce wannan na Allah ne haka kuma sai su ware wa kuma kansu nasu raba a noman da dabbobi sai su ware wani rabon a cikin noman da suke wannan kuma na gumaka ne su ware wani rabon daga dabbobi suke wannan ma na gumaka ne ya sirifu na shi rabon allah suna ba da shi ne suna sarrafa shi ne ilar rifa da zuwa baki in an yi bako bisa ɗauka daga rabon allah a ba shi abinci wannan saki ko wanda suke almajirai in an da mutum da yake almajiri wanda bai da komai to daga rabon allah za a ɗauka a ba shi wani sharaka a yi nasiya sun sanya rabo kuma da gumakan ya sai tuna hu rabon gumakan sai su ringa ba da shi ila sada na siya zuwa masu hidima da gumakan shi ya sa wani lokacin sai a waye gari masu gadin gumakan sun yi kuɗi sun zama masu kuɗi da yawa saboda da abin da aka kawo gumakan nasu ne nasu ne ba wani ake ba ba fakalu sai su ce ha zalillahi wannan shi ne na allah da za'ani dariya wasu akwai kira a biyu a nan zayar ko dai da fataha bi za'amin ko kuma bi zu'umi wanda kowace dai daga cikin kirawoyin sam'iyya ce wa haza ware wani kuma su ce wannan kuma da shuraka ina ne kuma kan da suke bautawa wato fakaru yana daga al'adar su za su karbi nasibin la shay'un min nasibiha idan wani abu daga rabon Allah ya fada a cikin rabon gumaka wato idan wani abu daga rabon gumaka ya fada a rabon allah kamar misali aka yi iska sai iska ta ɗiba ko kaka ta zuba a ɓangaren wanda yake na allah ya ta ƙarfi sai su tsinto shi su ce allah ai ya wadata allah shi ya wadata amma gumaka ka a tauye musu aw min nasibi ya shi min nasibi in kuma wani abu ya fada a rabon gumaka daga rabon Allah tara ko sai su kare wa kalu su ce inna Allah ganiyun an haza ai Allah ya wadata daga wannan kama kala ta'ala kamar da wani tabaraka wa ta'ala ya ce ai wa kalu zara aw ma ayyaru lillahi aksa kuma yana daga abin da yake wato laifin nasu wato ko a can baya da ya ce fa ma kan fadiri inda ake cewa sun yi maganar da ba gaskiya ba a tansifu da suka raba abin biyu inda suka sanya rabin abin da Allah ya halitta abin da Allah ya fara da shi min harsi daga noma wal an'ami da dabbobi suka sanya shi lahu shine na Allah rabin ko suka sanya ga gumaka alhali haƙƙin duka a ce na Allah ne tun da waye ya halitta Allah kuma kada ba halitta suke ba me na wani musu nasu raba yana yi wa annan zama cewa za'abu din da aka ce da za'abu din dangane da sun yi da awon mulkin ja'ali da kuma fara da sanyawa min injim daga gare su sun dauka mulkin su ne shi yasa sa iya yadda suka ga dama noman nan suke ganin mulkin su ne dabbobin nan suke ganin mulkin su ne shi yasa a ganin su sa iya diyan da suka ga dama sa iya diyan da suka ga dama Allah ne mulki na hakika ai na Allah ne ana sun su barwa Allah duka kayan sa wa kanu sun kasance zara an ba an yabu lillahi aska in sun ga wanda suka ware wa Allah ya fi kyau sai su musanya su ɗauko wanda yake bai kai kyansa ba na gumaka a cikin wannan yanzu ne na Allah wanda ya fi kyan ya koma na gumaka amma sun ga wanda yake na gumakan nasu ya ce sai su kare musu kayan su don sun fi son gumakan idan abin da suka sanya ga gumakan ya halaka ba da lalusu su ɗauko wani da sayansa daga abin da suka sa da Allah amma idan na Allah ne ya kare ba sa cewa ba za su dauko daga na kuma ka su ba su sa a wani jayi ba komai shi ya wadata a sa a baya ku kan irin wani hukunci nasu ya yi mu shi kuma kan sun kai abin da yake na kuma ta suwala sallallahu ba a saduwa ga Allah ai da ji ba zuwa ba a saduwa ga jihar Allah wa ma kana lillahi wanda yake ko an sanya a bangaren na Allah kawai su ne da shirka yanzu wannan da yake saduwa da gumakan nasu sa a baya kuma irin wannan hukunci da kafiran da suke abin ya yi muni wannan hukunci ya yi muni ya kai inda ya kai abu hukumin haza shi ne wannan hukuncin nasu
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك هكذا كما زين لهم ما ذكر kamar yadda ya kawata musu yadda wato shaitan ya kawata wa kafiran da maka wannan abu da aka ambata ko kuma kamar su yi da zan ma su kira yadda aka kawata musu abin da aka ambata haka ma shuraka uhu wanda suke tare da su a wajen bauta suke tare da su da Allah min jinni da daga aljanu zayyana suka kawata wa likasiri min al-mushrikin da yawa daga kafirai suka kawata musu qatla auladi cewa su dinga kashe ƴaƴan su dinga kashe ƴaƴan bilwa'adi ta fuskar binne su suna da rai kuwa dafnul inasi bil hayati shine a dau mace a binne ta tana da rai mahabatul fakari dan tsoron kacce wahala ta game da talauci wal ari ko aini ko ta auri miji wanda yake talaka ta zo tana wahala shi yasa a maimakon haka wai suka ce su gwammace su binne su da rai wanda irin wannan shine ake kira mawdu'a qala ta'ala wanda tabaraka ta'ala ce wa inna al-mawdu'a tuqilat bi ayyi dhanbi qutilat tunna wakacin da wanda aka binne yarinyar da aka binne ta da ranta za a tashe ta a tambaye ta ke wani laifi ne ne kika yi har yasa aka kashe ki shi yasa wa'adu yana daga rukunin ɗabi'u na mutanen jahiliya shi yasa waɗansu 'yan kaɗan da Allah ya jira ba sa yi suke alfahari da haka daga baya kamar faran dako yana alfahari da cewa ka- kakansa baya haka bari kokari yake ma ya ga ya karbi ƴaƴan da ake so abin ne da rai wajen dillazi mana alwa'ida wa a hayar waƙi da falamiyu wajen dillazi mana alwa'ida wa a hayar waƙi da falamiyu ranar akwai kirawoki guda biyu wanda suka sarki kira'a ne ta mafi yawan makaranta wanda na fi wa aka karanta na tasirin haka abu abin da ala ya haka asibu da hamzatu da tisa'i ya haka duk wannan makarantar shida aka suka karanta shi ne wata zalika bayyana ya tasirin min al-mushriki na qatla awladihim shuraka'u man shuraka'u din wato shine fa'ilin bayyana shi ne yake bin rafi suraka ɗin da rafa fa'il zayyana fa'ilin zayyana ne to wanda kira'a ne ta sura shi kuma katala maf'ulin zayyana ɗin ne shi yasa zayyana ga fa'ilinsa ga kuma maf'ulin a wato an yanke ta fa'ilin ne daga maf'ulin aka fara gabatar da maf'ulin wanda shi ne katala katala auladi wa fi kira'atin akwai ƙira'a ta abdullahi bin amir bibina a hilin makoli da gina zayyana ɗin ga makoli zuyyana kenan wa rafi katal da rafa'an da katalo bisa cewa na ibul fa'ili wa nasbil aulad da kuma nasabtar auladu bihi da shi katalo da katal ɗin masdari ne wanda zai aiki kamar aikin fi'ilinsa zai nasabta zai rafa'anci fa'ilinsa ya nasarci wato da mafulinsa to anan wanne ne mafulin shine aulada aulada wajen shuraka'i da ko jarata shuraka'i wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikeena qatalu auladahum shuraka'ihim kira Allah da amin kenan daga cikin makarantar nan bakwai wanda ma biya girme su kuma akalla ya ba na farkon su a wafati shekara biyu a wato domin sha rana amir ya wafati jira ta ɗari da sha takwas an haife shi jira ta ɗari da takwas tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka saboda ba a madina ba ne bai ga annabi ba amma ya karbi kira a wajen abu da za a iya karɓa wajen sayyidina usman ya karɓa wajen dukkan sahabbai shi yasa duk makarantun nan bakwai ya fi su gajeren isnadi domin shi mutum ɗaya ne tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam ko dai sayyidina usman ko abu da dai shi yasa daga a tasa tabbatacciya ce akwai wasu da yawa da suke suka aka kira a tasa musamman a nan cewa ai abin da ya ya kawo fasal yadda suyudi yake faɗa wa fiye fasal ya kunshi fasal ke nan bai da murafi wa murafi ilai tsakanin murafi da murafi ilai murafin shi ne katalu murafi ilai kuma shi ne shuraka'i aka yi fasarin bil maqbuli da maqbuli wala yu aka din ko yi ta ba inda wannan qira'a ce wanda take sabita mutawatir shi yasa wasu daga malaman namu da suke sukan sa cewa wannan ai ko a waka ne yazo za a soka kamar zancen kanusa a nema tsada cewa wannan ko da yake ya zo a waka kanusa din makulin zance ne wanda zanjadin murafi ne an rafa shi ga abi amma aka yi fassaru tsakanin murafi da murafi ilaihi da mafuli suka ce ko a waka ba ya zo ai yayi na in ya zo a zube to za a yi sarari da cewa a ai qur'ani shi ke hukunci akan nahwu ba nahwu bane yake hukunci akan qur'ani qira'atu al-ablam al-amirin tabbatacciya ce shi yasa masana a nahau suke suke ganin cewa haka din ba laifi ba ne a suke kafa hujja da wannan kira ibn malik Allah ya kare da gare shi kuma Allah saka masa da alheri a kafiya tasa da ya kawo wannan maganar yace shi yana ganin halaccin haka bai yarda da fahimtar wanda suka ce ba a rabe tsakanin murafi da murafi laihi da mafulu bihi ba yace hujjarsa babba قراءة ابن عامر وهجتي قراءة ابن عامر فكم لها من آلة وناسك وهجتي قراءة ابن عامر yace dai hujja ta babba a nan qira'ar ablan na amin qira'ar ablan na amin wanda karbatta ne daga sahabbai shi yasa to wa zai aibata shi shi yasa irin su zama hashari su wasu malamin na hau da sauransu da tafsiri da suke suka wannan kira'ar su ne abin asuba domin ko yaushe hadi ai shi ne ma zai gyara na hau ba na hau ne zai gyara qur'ani a da ya ce ma da da tibi yake fada a jami'ar manafi fa sai hannan na hawa bitazini ya kai to adda zai zawo ki kuri ha sha wa kallahu ma'azallahi an yusliha Allahu kitaballahi لن تسلح القراءة المدهرة بالنحو لو كنت إماما بصرا أو رؤاس سيد القراء في كوفة شاهد سائل العارف لن تسلح القراءة المدهرة باك دامر كتي ذاك جار القراءة قراءة da take a tsarkar cewa Qur'anin nan Allah ne da kansa yace ya lamince kiyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to kaje ba za ka ga za ka ga da qira'an nan ta qur'ani qur'anin da Allah ya ce ya lamince kiyaye shi kace za ka gyara bin nahwu da nahwu ba ka da wannan dama ko kuma imam al-basara ko da kai ne halim shugaban masana nahwu na basara awai ru'asi ko da kai ne ru'asi sai da qur'ani ki ko kace shugaban makaranta qur'ani a kofa ru'asi malamin nahwu ne malamin qira'a ne kuma sha'a misali alifi shine malamin kisa'i masani to ko kai ne su ba ka da dama ka ɗauko wani na hau kace za ka gyara ƙur'ani sai dai ka ɗauko ƙur'anin ka gyara na hau a wai rafa lukadar ila shuraka'i abin da yasa aka rafa kisan ga su gumakan nan ko aljanin masu umarni da a yi haka ya amri bi idan sun yi umarni da haka shi yasa majazi ne kenan a kare an rafa abu ga wanda yake sababinsa mai umarni da shi ne rodo don su halakar da su yuhudu ko don su halakar da su wani yadda su a rayin dinar don su rikitar musu da addini don su rikitar musu da addini ko yaushe ana samun irin wannan aljanu da akan samu ba'ari a cikin mutane su ringa biyayya gare su su ringa umarni da abu daban-daban abinda addini bai umarni da shi ba bayan da addini ya ce ai abu amma haka kawai bokaye su ce aljan ya ce ga yanda za ka za ka yi tafiya lokacin da addini ya ce kana da damar kai tafiya amma bokaye su ce aljan ya ce kan kai tafiya za ka zubu da kaza a hanya duk wannan da ke jawowa har ake samun masu tsayawa su biyayya gare su a irin wannan umarnin don kawai su halakar da su dan kawai salakar da su yau da kuma dan salakar da su dan su fita musu da addini walau sha Allah da Allah ya nufa ma ba a da ba su aikata ba da su Allah ya nufa rashin aikata wa tasu da ba su ba wa ma'ana abin da ake nufi lau ana da lau a daban tazini wal qatali ya bayyana ya nufi rashin kawatawa da rashin kisan ma ba da ba za su yi ba su aljanun da suke kawatawa da ba su kawata hakan ba su kuma wayanda ake kawata su kashe din da suke kashewar da ba su kashe din ba ya anna Allah domin Allah huwal mujidu lil hayr wa shar shine mai samar da komai da abin da ake ganin kyansa da wanda ba a ganin kyan nasa wa inna mal halqu su halitta asbabun zahiriyatu sabubba ne wanda ke bayyana fil hayr wa shar dangane da mai kyan da mara kyan wa illa in ba haka ba fa marju'ul kulli ila Allah ko me ka gani a cikin halitta ya faru makomarsa ga Allah wa min huna qawlu sayyidi ibrahim ad-dasuki daga nan ne fadin shugaba ibrahim ad-dasuki daya daga wanda sufa yake wa laqabi da al-aqdabul arba'atu hudubai guda hudu sayyidi shaw abdul qadir al-jilani sayyidi ibrahim wato sayyidi shaw ahmad al-rifai da kuma shi shehu ibrahim da sugin da shehu amadu badawi su ake wa laƙabi da al'aqdabul arba'atu shi sai da ibrahim da sugi yake cewa man nazara lil halqi bi aini shari'ati wanda ya duba halitta da idanun shari'a makatau sai ya ki su saboda suna abu da yawa wanda shari'a ta zo da haka ba wa man nazara ilayhim bi aini haqiqati amma wanda yake ya duba zuwa gare su da idanun haqiqa azarahu sai ya karba hanzarin su illa iyaka koyaushe ake faɗa cewa tafiya akan shari'a ne ba yadda za a yi a ce a tafi akan wani abu ba a hanyar shari'a ba dole ne a tafi a hanyar shari'a in har ana so a samu kubuta wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa qala barul arifin sashi masana Allah yace al-kullu taqdiru maulana wa tasisu fashkur liman qad wajab hamduhu wa taqdisu wa qul li qalbika idza zadat wasawisu iblisu lamma daga man kana iblisu al-kullu da abu da ka gani a cikin halitta taqdiru maulana kaddarawar ubangiji ne wa tasisu assala wassani fashkur liman qad wajab hamduhu shi yasa meye abin yi akan kabawa ka tsaya kai godiya ga wanda gode masa yake wajibi wata gade su da tsarkake shi wa kulle kalbika kai wa zuciyarka bayani izza da dosawe su lokacin da wasu wasu sai da ducewa ya akai kaza ne ya akai kaza ya samu iblisu lamma daga iblisu lokacin da ya shishigi man kana iblisu waye ya batar da shi an ce iblisu shi yake batar duk batacce to shi kansa lokacin da ya bace ba da aka ce sujjada ya ce a sujjudul man halakatta dina to waye ya bar da shi kaga asali dole ana a duhu cewa abin da yake a daidai wanda Allah ya nufi cewa shiryayye ne zai zama shirye wanda kuma Allah ya nufi batacce ne dole bacewar zai bayan da za a bayan da za a kuma wannan aya ta kunshi rabi kenan akan mu'tazilawa da suke ganin cewa ai bawa shi yake aikata aikinsa da zaɓinsa ba wani da nufi na Allah ba to wannan aya rage ce babba a kansu lau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya so da basu aikata ba fazaru shi yasa ka kyale su wa mayaftaru da abin da suke kirkira da abin da suke faɗa wanda ba hujja a kansu ai dukurukun mabtira ka kyale su da kirkire-kirkiren su kage-kagen da suke na ƙarya
وقالوا هذه أنعام وحرث حجب لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون آه وقالوا هذا نوع آخر وإنما نوع من أنواع قبائل daga nau'o'in munanan aƙidu na larabawa a jahiliya a zamanin jahiliya sukan ce hazihi an'am wannan dabbobi ne wa harsu da noma wato hazihi din alisharatu nunin ila ma da aluhu li'aliyati da wanda suka sanya ne ga gumakan nasu za su ce wannan dabbobin da wannan abin da aka noma din hijiru abin tsarewa ne ba wanda isa ya taba ba wanda ya isa ya taba hijirun din bi ma'ana mahjurin fi'lu ne ya zo da ma'anar mafulu kazibin bi ma'ana mazguri inda ibnu malik yake faɗa wasa ga naubi na hawi na ja wa nisi an wazni mafulin wa ma amila wa ma ata kafa ilin fa wa qad udila bihi an al-asl wasta ga naubi na hawi na ja wa nisi an wazni mafulin wa ma amila ai mamnu'atu ai abar hanawa ce daga kowa ba wanda ya sai ta ba la ya damuha shine haramun haramun ne ta bata la ya damuha ba wanda ya sai ce zai ci illa man nasha sai fa wanda muka ga dama min hada matal ausani daga masu bauta masu hidima ga gumaka wa gairihim da wani biz'ami halin wannan dariya wasu ne halin kasancewa wannan dariya wasu ai la hujjata lahum fi ba magana ba ce da suka yi ta bisa tsayawa abu dalili a'a magana ce kawai wadda suka canta suka faɗa magana ce wadda yake ta zo musu ta fuskar canki faɗi ba magana ba ce da aka tsaya neman hujja kafin a faɗa wa an'am akwai wasu dabbobin kuma hurima zuhuruha da sukan ce wai ba dama a hau falatu kau ba dama a hau kasawa'ibi kamar sa'iba wal hawami da hamin wal wal baha'ir da bahira wadda a surar da take kafin nan an kawo maganar aka yi musu rabi ma da alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala hami wan am akwai wasu dabbobin kuma la yaskuru nasmallahi alaiha da ba sa ambatan sunan Allah akan ta inda zabi haya inda suke nufin yankawa bal yaskuru nasma asnami bari sai su ringa ambatan sunan gumakansu wa nasabu zalika duk wannan hukuncin da suka yi kuma sai suka ce ilallahi wai Allah ne suka ce wai Allah ne ai taqsima ila al-aqsam salasa da suka raba dabbobin nasu zuwa wannan gida uku cewa wannan hijirun ne la damu ha illa man sha da kuma allati hurri mazhuruwa da kuma allati la yasuru nasmallahi alaiha da suka ce wai Allah ne yace ai haka bi an qalu sukan ce ismun hijirun wannan rabban ba wanda ya isa ya taba ai maglubun minhu bil kulliya ba wanda ya isa ya taba ba bismillahir rahmanir wannan kuma shi ba dama a hau wa'annan dabbobin ba wanda ya sai ce zai hau wani kana ya juzu a hazu labanihi wa auladi ko da yake ya halatta a tatsi nonon a yi amfani da shi a tatsi nonon dabbobin nan a yi amfani da shi ko a kama 'ya'yan dabbobin amma su kansu dabbobin ne za su ce ba wanda ya sai ya hau wa kismun wani bangaren na dabbobin la su karsu lahi alai ba a mata sunan allah a kai inda zafi yayin da za a yanka waina ma yuskar su musanami sunan gunkin kawai ake ambato ko kamar yadda yanzu ake samu daga mabiya bokaye a samu a yanka a ce kan ma ambaci sunan allah a ambaci sunan inna ko wane ne ko dan gajere ko menene dai a faɗa yayin yankawa ya zama shi kawai ake duba don sa aka yi wannan yankan sai jizihin da sannu ubangiji zai musu sakayya bi ma kanu yaftar da irin wannan abubuwa da suke kirkira ko bisa ba yaftiraye da sababin kirkirar su zai musu sakayya alaihi akan wannan kirkirar da suka yi ba daidai bane bawa a halitta ta Allah a shari'a ta Allah ce zai faɗi magana ba bisa hujja ba duk magana da zai faɗa ya faɗa bisa hujja musamman abin da ya safi shari'a domin magana da ka faɗa a shari'ar Allah ba bisa hujja ba to ka tabbata akwai ranar fada za ka koma ga Allah Allah zai tambaye ka me hujjarka a shari'a ta da kace kaza kana da hujja ka ga haka a Qur'ani na ne ka isa ka ga haka din ka ga haka ko ka ga haka a hadisin manzo ko akwai malami wanda za a yi riko da maganarsa da ya faɗi haka ya ce ya gano haka a magana ta ko a maganar manzona. ko ko ka faɗa ne kawai don kai haka yi ma ko wasu naka haka ɗin yi musu wa ƙalu
wa ƙalu ma fi butuni hadhihi lan'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maitatan fahum fihi shuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim wa qalu haza wannan ma isharatu nuni ne li nau'in ahara ga wani nau'in kuma min anwa'i qaba'ihim daga nau'o'in munanan ayyukan larabawa zamanin jahiliya wa qalu sukan ce kuma ma fi buduni hadhihi al'ami abinda ke cikin tukunan wannan dabbobin ayni tajil an'ami abin da dabbobin nan suka haifa wasu haifi ko abin da sa'iba ta haifa wal haya iri ko bahira ta haifa fama wuli da min hayyar duk abin da aka haifa daga dabbobin alhali an haife shi yana da rai fa huwa halalun lizukuri hasatan sai su ce ya halatta maza su ci daga gare shi su kadai wa ma wuli da min hamaitam abinda ku aka haifa daga wannan dabbobin alhali bai zo duniya da rai ba an haife shi ne yana matacce fawwa halalu lizukuru wani na ce to sai wannan ya halatta da mazan da mata duk su amfani da shi suka ware wancan suka ce sai maza wannan kuma wanda Allah ya haramta shi ne wanda aka haifa mushi suka ce shi wannan ai halal ne ai makatalar lahu ne kuma tun da yake ma katalallahu ne yanka ne na Allah ko kisa ne na Allah ai sai zama ma ya halatta ga kowa ya namiji da mace ko mata ne sa iya ci daga gare shi shi ne ma fi bidu na hazin al'ami abinda yake cikin cikunan wannan dabbobin halisatu halal ne li zukurina ga wanda suke maza a cikinmu wato an kawo labarin da ta nisi alhali mace mubtada' wanda asali da za a ce halisun lizukurina amma sai aka yi tani su yi beti bari ma'ana ha saboda an dubi ma'anar maɗin kamar an ce al'ajin da tullati fi buduni a wa muharram abin haramtawa ne ala azwajina ga wanda suke mata a cikin mace ko ba ta da dama ta ci daga wannan ayin nisa'i ai mata su ba su da damar su ci ke kuma nan an kawo muharramun din labari ne da daga maɗin can amma a nan kuma sai ya zamo an dubo lafazin maɗin ita ma irin wannan mausuliya dangane da lafazinta muzakkara ce amma dangane da ma'anarta muwannasa ce tunda tana komawa ne limala ya gilu wa in yakun maitatan idan an samu mushe idan abinda dabbar ta tashi haihuwa sai ta haifi mushe na fombi shuraka su sai su tarayya a ciki sai ce maza sa ci mata sa ci nan akwai kira'a mai tatul bin rafi ya zamo ya kundin kana din tammaci mai tatun ko fa'ili wan nasbi akwai kuma kira'ar wa in yakun mai tatan mata ne ko wa in takun mai tatan shi yasa kirawo uku ne a nan wa in yakun mai tatun wa in yakun mai tatan wa in takun mai tatan in kira'ar ya ce a yakuntu mai tutun akwai damar a yi masa nasba ko a yi masa rafa an masa rafa dai ya zama kana din tammaci in ko an masa nasba to ya zama kana din na isa ce in ko aka ce takun aka karanta ta kun to dole mai tattan wato wa in aka karanta wa in ya kun to a sannan sai a ce mai tutun mai tutun kawai bi shuraka su masu tarayya ne a ciki sai su yi mula da sannan ubangiji zai musu sakayya wasu fahimu zalika wannan santawa da ke ga halitta allah mitali wani lokacin sai ta halatta da san rai wata hali wani lokacin sai ta haramta wanda shi ma haramta wata san rai ya inda allah ya ce haramun ne su su ce ai ya halatta inda kuma allah ya ce halal ne wato ga kowa su kuma sai ce a ga iyaka wanda yake ya halatta gare shi shi yasa duk hukuncin na Allah sun sauya innahu ubangiji subhanahu wata'ala hakim wani ne fi sunihi a cikin duk abin da yake alim masani ne bi halqihi da halittarsa
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Allah bin subhanahu wa ta'ala ya ce kar hasira lazina katalu auladahu wa an shi ayyansu bil wa'adi ta fuskar binne suna da rai a to hakika sun yi tabi sun tabewa sun yi asara babba aikin duniya ai tun anan duniya tun anan duniya bi kibari sai bi da sa'adati dangane da cewa sun yi kokari a wajen rage yawan da kusar da abin da Allah ya yi ni'ima da shi a gare su kuma a lahira ma sun yi hasara ta fuskar cancantar azaba azaba wadda take mai raɗaɗi shi kataludin akwai a biyu wanda kowace a cikin sabiya ce ko dai katalu shi ne fitafi wata shi da akwai kuma kira'a katalu suka yawaita kashe 'ya'yansu safa me ya kawo musu kashe 'ya'yan dan wauta jahalar dan wauta rawar buhari buhari ya ruwaito a nuna abbasin daga ɗan abbasin ƙala abdullahi abbasin ya ce za su raka an ta'alama jahalar arabi idan a ce ka san wautar larabawa haka ɗin zai faranta ma rai ka gara ma fa salasi da wani a cikin al'anami ka karanta aya ta sama da aya ta ɗari da talatin a suratul an'am ita ce karanta lalazina ila qawlihi har zuwa faɗin sau ma kanu mutadiyin bayan da za a ce masu wannan sifa sun shirya hakika nan da suka kashe ƴaƴansu safa dan wauta biyar da irin ba da sani ba sun sun yi hasara sun taɓe taɓewa mai girma ma'ana ba da sanin ba ana nufin ba musu hujja ba ba wata hujja da ta zo musu akan cewa su dinga kashe 'ya'yan nan nasu mata sun kashe su ne kawai dan wauta wa harramu ma rizqahumullah su kana wa kansu abinda Allah ya zauta musu min ma zukira daga abinda aka ambata kamar bahirar kamar sa'iba kamar hamid ittira'an Allah suna yin haka ko dan kirkirar ƙarya a janibin Allah subhanahu wata'ala wanda ko a gaba ɗaya ba laifi da ya kai laifin a ce a ƙirƙiri ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala umar zulmai niftari Allah ka zuba au ka zuba haƙi lamma ja'a kirkirar ƙarya ga Allah laifi ne wanda yake ya fi kowane laifi tsanani yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a ƙur'ani a guri daban-daban bawa kiyayi kirkirar ƙarya ga Allah haka na a kiyayi kirkirar ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahad kai mun ƙarya ai kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba kamar kai wa wani ƙarya bane domin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'a maq'adahu minan nar wanda duk yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya da niyya to ya tare da mazauninsa a wuta don ba makawa wuta za shi hadisi wanda yake mutawatiri hadisi ne mutawatiri to a shi yasa ake yi kirkirar karya ga a janibin Allah ake yi kirkirar karya a janibin manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce yana daga irin wannan wanda haka kawai don yi burga zai ce ya ga manzon Allah a mafarki to kamar yawa manzo Allah ƙarya ne balle kuma ce ya gan shi a fili alhali bai kai matsayin ba ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki haka ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazatan a wazzake ido biyu amma ga waɗanda Allah ya nufa wanda yake su sun kai matsayin sun yi tanadin haka amma ba haka kawai wani ya ce ai ya ga manzon Allah bai faɗa ta fuskar ƙarya alhali bai gani ba to wanda duk ya haka ya kiyaye a makomar mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to a ɗaurarru hakika sun bace wa mata mutane sun bace daga tafarki madaidaici bayan da za a ce su dinnan sun karɓi shari'a ya ilamu sanarwa ne bai anna haula lazina fa'alu hadha fi'la da cewa su wa'annan da suka aikata wannan aikin na alarwalal za su mutu ne a kan bata ka annan laha ya ƙona na nabi kai ka ce ubangiji yana cewa ne da annabinsa la ta'allaka maluka bi huda ko no tu'allik la tu'allik amalaka bi huda kakka ce zaka rataye burce-burcenka da shirye su ka daina sa ran cewa za su karɓi shirya domin Allah bai nufi ya shiryar da su ba wanda Allah ko bai nufi ya shiryar da shi ba to ya za ka yi masa ba sai dai ka zira masa ido ba wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah bai nufi ya shiryar da shi ba ya nufi ya dora shi ne bisa bata to ya za ka yi masa wajen Allah ai ba da za a yi sai dai ka zira masa ido wa huwa allazi na'am
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ ubangiji shine ubangijin da ya farar da halaka ya halitti jannatin gonakai ko lambuna basatina manyan lambuna ma'arushatin wanda a cikinsu akwai shuke-shuke da suke bin ƙasa mafsudatin al'adu akwai shuka da ike ita ta fito sai dai ce ta bin ƙasa kalbin ɗehi na misali kamar kabewa kabewa ba tsawo take ta miƙe sama ba a kan ƙasa take yaɗo a kan ƙasa take yin ƴaƴanta haza wannan bayanin imtinanun baiwa ce min Allah daga Allah ala ibadi ga bayansa ana lissafa musu irin baiwar da Allah ya yi wa bayanu anna kullu ni'matin min ya bayanin cewa kowace ni'ima daga wajen Allah take duk ni'imar da zaka gani tare da kai kai mutum to ka tabbata daga wajen Allah ne ba ni'ima da take zuwa daga wajen wani Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah da abin da ku yi tare da ku daga ni'ima to daga wajen Allah ne wa gaira ma'rushat akwai kuma wadda ita babun ƙasa take ba in ta miƙe sama take sai ta sama ce ta sama ba ruwanta da bin ƙasa bi an ta ba'at ala saqi ya zama ta ɗaukaka bisa bakin gyara kan nahali kamar bishiyar dabino bishiyar dabino ba ƙasa take bi ba sama take ce ta sama ce ta sama wa an sha'an nahala ubangiji shine ya halicci bishiyar dabino wa zar'a da sauran shuke-shuke mutalifan kulu halin kasancewarsa ɗanɗanansa yana bambanta da wani samaruhu wa ‘ya'yansa wa haɓuhu da ƙwayarsa fil hayati sun sun bambanta a dangane da sifa wa ɗan'ami da ɗanɗano wa zaitun haka nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faru zaitun wa rumman ya faru rumman wato adafi ne akan jannati aka keɓance su saboda su ne mafi ɗaukakar ‘ya'yan itatuwa bayan dabino bayan dabino sai zaitun sai rumman mutashabihan wara'uhuma ganyen su za a ga ya kama da juna in ka ga ganyen zaitun sai ka rika ganin kama ganyen rumman halu mutashabihan din nan hali ne ko gaira mutashabi alhali dandanan su bai kama da juna ba kowanne da irin nasa dandanan kulu min sabali Allah ya muku izini al'amru hunalil izini umarnin anan na izini ne shine wahashi yace haza amru ibahati wannan umarni ne na nuna ya halatta ku ci daga ayan itatuwan sai za a sumar ya halatta gare ku ci daga ayan itatuwan wakacin da ya yi ayan kablan nan ba sai ya gama nuna ba ba a dabino a iya cin sai na nubiya tun kafin a ce ya bushe ya koma tango haka sauran ma a iya ci wakacin ma da ba su ƙarasa nuna ba amma dai sun nuna da za a ci daga gare su ba tare da an gamu da abin da ba a so ba ma'ana ba za su rufe cikin bawa ba cewa ya ci ɗanyin abu ko abin da ya kama da haka wa atu haka ku ba da haƙƙin zakatar ku ba da zakar noman da kuka yi yau ma hasali ranar da kuka yi gini akwai ira'a yau mai hasali a duk dai ma'anar ɗaya ne ku ba da haƙƙin ranar da kuka girba da fatuwar kasiri shi ne ce da fata da kasira minar ushiri shi ne ku ba da ushiri idan ya zamo noman an yi shi ne da ruwan sama ko abin da yake kama da ruwan sama kamar ya zamo da menene wanda igiyarsu suke bazawa a cikin ƙas su je duk inda ruwa yake su jawo ruwa ko saiwoyinsu suke bazawa a ƙas da saiwoyin nan ne suke jawo ruwan a duk inda yake ba sai an musu ban ruwa ba to a wannan halin abinda aka samu za a kasa goma ne a bada kashi ɗaya shine zakkar au nisfahu ko ko rabin ushire idan ya zamo an yi amfani da ban ruwa a wajen noma a sannan sai a bada nisful ushiri wato a kasa 20 a bada kashi ɗaya ko a maimakon a ce a bada kashi goma cikin ɗari a ce a bada kashi biyar cikin ɗari wala tusrifu kada ku yadda ku yi ɓanna bi ɗa'ihi kullihi ko kullahu tabza ku ce za ku bada shi gaba ɗaya fala ya ƙali iyalikun shi'u a waye gari iyalin ku ba su da komai to haka ba bajinta ba ce a musulunci me amfanin ka je kai wa na waje bajinta ka bar na gida yana cikin wahala ai ba amfani ga wannan a yanzu za ka yi bajintar ka fara daga gida shi yasa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa bada'a biman ta'ulu ka fara da wanda haƙƙinka ne a ce kai ka kula da shi a ko kada ku yi banna a wajen ba da shi gaba ɗayansa bi da'i kullihi bi da'i kullihi ta fuskar ba da gaba ɗayansa fala yaqali iyalkun shi'u aisha ta dawo zulhadda ka ku ketare iyaka bai rajihi kullahi da ta fuska fidda shi gaba ɗaya lufkara ga almajirai aw ba da iraji min asali ko bayan fitarwar daga asalin aw bi infaqi fil ma'asi aw bi adamil ihraj ko da cewa aw bi adamil ihraj a ce ba ku fitar ba ma min aslihi gaba ɗaya shi ma banna ce aw bi infaqi fil ma'asi ko kuma ku ringa ciyar da wannan abin da Allah ya hore muku a wajen saban Allah wal'aƙarabu al'awwal fassarar nan ta farko dai ita ce tafi kusa allazi ta sara alaihi nufassir wanda mai tafsirin namu ya takaita a kansa shine bi da'i kullihi bi da'i kullahu fala yabqali iyalikum shay'u to ubangiji baya son masu banna almutajawizina wanne a bi da'i bi da'i kullihi ya saba bi da'i kullihi din ai yayi eh gaba da shi gaba daya bi da'i kullihi din yayi to kada ku ketare iyaka innahu ubangiji la yuhibbul musrifina baya son masu ketare iyaka wato wannan sababin na farko shi ya fi kusa li'anna sababin nuzuliha ko fassara ta farko ita ta fi kusa domin sababin saukar wannan ayar ana sabita da kaisin sabit ibn qasim ɗaya daga cikin mutanen madina salama hamsa mai ati na halatu ya yanke dabinan bishiyar dabino ɗari biyar yawma uhudin ne ranar ko yawman wahida rana ɗaya fafan rakaha ya raba ta wala mai turkuli ahalihi shai'a bai ba komai ba ga iyalinsa aka ce a aka ba daidai ba ne a ringa tuna gida duk abin da za a yi ga na waje da yake bukata to amma a ringa tuna gida ta yi a gidan ma akwai mabukata shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗarwa buda'a bi man ta'ulu yi sanda za ka ciyar ka fara da wanda kai ne wajibi ka kula da shi alhamdulillah Allah ya kiyaye mu daga masu bannar a kowane bangare alhamdulillah akwai tambaya to idan mutum yana ba da labarin ya ga annabi salam kuma yana tahawuni da fara'in ya matsayin haka yake a wannan ai cewa yana tahawuni yana wulakantawa da farillai bai hana a ce ya ga annabi ba illa iyaka galibi irin haka din ganin annabin baya samuwa amma dai ba wai ya hana ganin annabin ne gaba ɗaya ba ayan saboda wato ganin annabin kamar wata karama ce karama ko harikul adati yakan abu hatta ga wanda yake mummuni mai saban Allah amma irin wannan ana kiransa ma'una taimaka masa aka yi ya ga annabin ko ya tuba ya sa manufa da aka gane da shi annabin ko ya tuba ne daga wannan saban da yake yi ko akwai wasu da yawa masu aikin saban amma ganin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine sababin har suka bar aikin saba shi yasa ba yanda irin wannan baya zuwa illa iyaka dai abin abu daidai da za a gane shine ganin annabi ko da shi wanda yace ya ga annabin gaskiya ne ya ga annabin haka bai nuna cewa abin da yake ba daidai ba ya koma daidai a abin da yake ba daidai ba yana nan a ba daidai saboda duk ganinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne ya dawo ya tafi a bisa tsari na shari'a in bai tafi bisa tsari na shari'a ba to wannan ganin na annabi da yake ba hujja bace ba hujja bace gare shi shi yasa dole a dawo a tsari na shari'a shine abin da aka umarci kowa shine abin da aka dora kowa a kai aka la takatadir la takatadir billazi zala shari'atuhu anhu wa dauja abil anba'an lillahi kan zai ga annabin yana siffarsa cikakkiya ko ko zai zuwa da wata siffar daban a matsayin shi annabi a iya ganin sa a siffa cikakkiya wanda wannan ya nuna cewa shi wanda ya ganin yana kula da tsari na shari'a a iya ganin sa ko ba a wannan siffar ba wanda wannan yana nuna cewa shi wanda ya ganin tayu akwai wani abu da bai tafi daidai ba a hankali ta kusan ba na ga kamar mutum ne aka ban masa kudin maraya sai sai masa wuri sai wurin ya shekara kamar takwas ya siye shi kamar ɗari uku yanzu siyar da shi kamar miliyan ɗaya da rai wanda yake rike yaron za a ɗan ɗebo wani abu a bashi tun da canja ma wani wajen za a taimar wani alaba za a duba halinsa in wanda akwai bukatar a taimaka masa ne za a taimaka masa amma in wanda yake ya wadata ne ba sai an yi ba da yanda zai yi gane wa maraya kayansa ba miliyan ɗaya da rabi ba ko miliyan ɗari aka siya gane masa kayansa amma wanda yake akwai bukata a taimaka masa ne tun da yana kula da maraya a taimaka masa daga cikin wannan daidai ne shari'a duk ta zo da wannan
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق كان تبدو بين العدل والإسلام صلاة مدلم على غير مسلم وآل وأصحابه ذوي الفضل والعوز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأيت طريق القوم بالمصطفى الكنزي ولا أميني فولي مخلد فوزي قال مولانا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه رويت طريق القوم na naɗe tafarkin dukkan waliyai gabaki ɗaya ba da komai ba bil mustafa da abin zabi alkanzi wanda yake shirye taska ta gaba ɗaya wada da ɗaye amini amintacce na fawali ni ka gan shi a gare ni mukulidin dawwamamme ne fauzi shi ne rabona yana tare da ni har abada amma ni an darul musii wa innani ala sunnatul ladillahu la yukhzi amma ni manzo Allah ya kiyaye ni an darul musii daga dukkan zamani wanda zai cuce ni wani abu da zai cuce ni a cikin zamani ya ya kiyaye ni wa innani ala sunanil hadi ni ina nan ina biye ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam allazi lahu la yukhzi wanda ubangiji ba zai kunyata shi ba ranar alkiyama yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu kenan
yahudu muhibbul mustafa kaga mai so mai san ainihin mustafa abin zabi yahudu zai tare ma ya rumu dukkan abin da yake ainihin ne masa ko me kake nema za ka same shi saboda girman soyayyar mustafa sallallahu alaihi wasallam wala da rabbas kada kai tsaya kana sauraro raiba darin irin sauraron nan na zamani ya zo ya shige da kai lidar kanzi kamar wannan taska ta wuce maka baka amfane ta ba Allahun shakurun wasi'un mutafaddilun azizun fala yulfa suwahu ala ilahun ubangijin mu ne shakoron wanda yake abun godewa wasi ulfadli mai tsananin ainihin mai yarwar baiwa mutafaddilin mai fifitawa wanda ya ga dama azizun ainihin mai mabuwayi ne fala yulfa siwahu shi ubangiji na ba za a samu waninsa ba ala izzi abu sabuwa ya sa matinun gani wa wa kafi abidihi ala amale jarai na haudan ala haudi matinan ubangiji ainihin mai karfi ne kwarai da gaske ganiyun mawadaci ne wa wa kafi abidihi shi mai ishewa bayan sa ne ga baki daya ala amale jarai ne abu dukkan abin da suke na burinsu na duniya da lahira haudan za su tare na duniyar ala hauzi bayan kuma sun tare na lahirar gaba daya يجل كلامي عند وصف إلهنا ففيه سواء مقصر وأخو رمزي إلهي alƙallin mana ya killu suna dakushewa inda da wasu ilahina in dai na zo wajen yaban ubangijina to muksirun mai yawaitawa wanda zai ta yawaitawa yana ta yabo ga Allah wa aku ramzi da wanda ma zai dan kankani yayi nuni cewa yayi yabo ga Allah fa fihi a gurin ubangiji sawa'un duk daidai suke a gurin Allah abinda Allah yake nema dai amfani da ikhlasi na'am كذلك أوصى بالأمين لأنه فأوصى به من دون فرق ولا ميز هكذا سبوبين سبان تمام الله الأمين من تتشيما سبوبين تشيما كأوصاته كما سبوبين أبنجي لي وجه عينهم ويوا سما sai dai ka gaji ka bari kawai sai dai ka ban Allah na turuka bara hurawa kenan sai dai mu bar kogin sa an tsiba mu tsiba komai ba min duni farkin ba tare da rarrabewa ba wala mai zuba ba bambancewa tsakanin su fa min usdajaltu dara hibban wa khadiman wala nanani min mugiri basdatal bashi fa minhum daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam istajartu na nemi taimako a